amma don Allah ji cikin mahaifiyarka kai kwana ɗaya ne muka baka a samin ɗin amma ita sai da ta wata tara da kai a haka ta yi ciwon mara ta yi ciwon kirji ta yi ciwon kai ta yi amai ta yi zawo duk abin da ka san za a ci a ji daɗi to sai ita ta ji ba ta jin daɗin shi wata sai ta kwana ta wuni wallahi ba ta iya wani abu a bakinta ba duk kai ne matsalar wata ta lashi bango wata ta tsugunna ta lashi ƙasa wata gari ya waye sai ta shiga ban ɗaki ta buɗe masai ta sa hancinta a ciki tana shinshina sannan hankalinta zai kwanta wata ce ta je ta tsugunna a bola ta rinka buɗe bola tsamin nan na tasowa tana shaƙa sannan hankalin take kwanta duk zaman ka a cikin ta ya san mata da haka jama'ar musulmi kullum ba ta lafiya ciwo take ba ran da za ta samu lafiyar nan sai ran da ka bar cikin ta kuma sai ta fama da wannan matsalar wata tara amma rana guda ta ce yi kaza kai banza da ita ba magana nake maka ba kai tsaki ma ka fice to wannan aka kama shi cikin magabata suka ce in dai aka kama irin wannan dan akalla sai an mai bulala goma akalla kuma dan Allah ka auno lokacin da kake maruru jiyan da yake hana ka bacci duk kuma dan girman sa a jikinka maruru amma da cikin mahaifiyarka kai ka san ba ruwa ta sha ba ba kuma tuwo ta ci ba ba kun buga mata iska aka yi ba kai ne dai a cikin haka za ta yi yawo da kai bayan da za ta yi ko tafiya take da yan uwanta za ka ga sai ai gaba tana baya sai wani ya tsake ce ni dai gaskiya ni dai zan tafi gaskiya ni na gaji da wannan jira sai wata ce a yi haƙuri kun ga abin da take fama da shi kuma duk kai ka ja wannan matsala fa kana jin sai a ce kafar ta ɗaya na duniya ne ɗaya na lahira duk dalilin ka sai ta haife ka sai a ce to ta dawo duniya gaba ɗaya ka ba ɗan uwa uwa yo ko ba a ce ba ka saba mata a ce ba za ka shiga wuta ba ko Allah bai ce ba ya kamata kai ka gane uba wasa ne to bare uwa jama'ar musulmi sanda mutum ke maruru ku kalla ku gani sai ka ga zazzabi kullum sai an matse in aka zo matse wannan za ka ga masifar da yake ji da ƙari ke yadda a matse mai amma an aka ma daure dai ana daure kwani yana duk da yana gumi da an matso in bai yadda wannan ƴan ƙwayar ta fito ba kuma matsala na nan amma da ya daure ana tutsin nan tana fitowa sai ka dace to alhamdulillah ka ga yanzu ai shikenan hankali ya kwanta kuma in ka kalli wannan yar kwaya duk ba ta kai kwaya gero ba ko ta dawa amma sanda ita ta tsugunna za ta haife ka haka za a daddafa ta ana cewa daure ita ma daure jama'ar musulmi tana kuka idan ta yi gulugu ga ta tsirara ba ta san ta yi tsirara ba ana daddafa ta ana yi hakuri daure sai ta yunkuri wata karfin ta ya kai ta tsaya a haka wata daga nan dan ya kullo kuma ba ta da wani karfin da za ta iya kare wani yunkurin da zai karu so a haka dan ya mutu ita ma ta mutu guda nawa ka yi ya fa kirga saboda karfin nata ya riga ya kare numfashinta ma da kyar take ba ta iya yi saboda ka ta jira ne kawai Allah ya fito da shi shikenan kuma kai ne ka ja matsalar sanda aka fito ka kalli wannan wannan uban yaron ka auno shi da waccan kwayar tun da kai namiji ne ba ka taɓa yin maruru ba ai ka jin da yake wannan kwaya ce ta hana ka bacci wannan kwaya ce ta sama zazzabi to amma san da ta haife ka ji girman ka ji dan bororon da jikinka ke dalilin waccan marurin amma ji yanda cikin ta ya zama dalilin ka jama'ar musulmi kun gane wannan kullum ba ta da birki galibi da sun samu ciki kullum kawai sai dai ta hakuri amma kawai sai ta ji fitsari ya zubo mata kawai sai ta ji fitsari ya zubo mata ko ta so ko bata so ba kawai tana zaune sai ta ji iska na fitan mata ko ta so ko bata so ba wata haka Allah ke jarabata dalilin wa duk dalilin ka amma a ce ba za ka yi mata biyayya ba shi yasa kaga ita uwa musulunci ya zo da girmama ta so uku a na hudu ya ce uba duk wanda ya saba ma uwa na rantsi da Allah ya kaɗi masifar duniya ta duk abin da ya sa gaba sai ya zama ba albarka tare da abu ko menene jama'ar musulmi kun gane ko menene ba za ka ga albarkashi ba kuma ita uwa ce take da wani matsayi ba sai ta salati ba in kai mata abu ba sai ta ja fatiha da alam na shara ba idza ja'a da duk ba sai ta yi ba in dai ta ce je ka ka gani to na rantsa da qur'ani ko yankan reza ne wala ba za ka ga da kyau ba kuna dai kallon juraiju manya ne a cikin bayin Allah juraiju amma di ba sallah ce yake uwarsa ta juraiju yana sallah nafila amma ya shume ce Allah ga ya ina sallah ga uwa tana kira kawai sai ga to kai ni wani ci gaba da sallah ta ya rabu da uwarshi uwarshi da ta haife shi fa ta kira shi wai saboda yana sallah ki amsa karanta ibnu hajar ya ce ai kuskuren da jureji ya shine wannan sallar fa ta nafila ce kuma nafila dai nafila ce bata wuce nafilar ba an sa kiran uwa ko wajibi ne dole ne to da ya fahimci addini da ya kamata to da ya fahimci an sa kira ya fi wannan sallar ya ce har yau kuma abin haka yake kana nafila mamanka ko babanka ya kira ka ko ka sallame ko ba ka sallame ba ta ɓaci sallar karanta fotul bari babanka ya kira ka kana nafila ai ko ka ansa ko baka ansa ba to kana ƙara cewa ne ba sallar domin ka ƙi yin aiki da wajibi ka je kana nafila amma farilla ce in kana yi ma'aifanka suka kira ka tonan haƙƙin Allah ya kuna su jama'ar musulmi kun gane to jureju sai ya kiya ansa gobe ta dawo jureju ya ce Allah ga tana kira kuma ni ina sallah sai watsar da ya ce ci gaba da sallah jibi ta zo sai ta ce wannan wulakanci ya kai yanzu ni za ka yi haka jureju ya Allah ka hada ka fitile shi Allah ka hada shi bala'i da karuwa to ka ku ji abin da ya faru sai da ya ci dan banzan duka masallacin nashi aka zo aka rusa aka ja shi a ƙasa duk wani wulaƙanci aka mai dalilin wannan kalma da uwarshi ta faɗa akan kuma Jurayj fa yana cikin manyan waliyyi yana cikin manyan waliyyi domin a ƙarshe ai karuwa ce ta zo ta jana labarin ai Jurayj bawan Allah ne ai Jurayj babban bawan Allah ne ta ce kar Allah ku rabu da irin waɗannan ustazan tun kun ga koma bayan gari ya masallaci ya tare yana ibada za ku gani sai ta shirya ta sa a baya kawai sai ta fita ina zuwa ta ce wurin mutumin zan kuma je za ku gani tana zuwa ta yi sallama cikin masallacin da rage yana sallah sai ta tsaya a baya ce jikinta yana sallama sallah juya gawaye sallama kawai sai ta yi irin kamar kuskuren nan a baya sai ta zubi sai ya gama ta zanjin sai ya miƙe Allahu akbar karata da sallah ta ce ta lalle wannan bawan Allah ne ya banza da ita ci gaba da sallah haba ta fito ta tsaya tana tunanin tana kan lalle wannan bawan Allah da sani to ashe akwai wani makiyayi da sanda ya gama kiwo kan zo nan bakin inuwar masallacin jureji ya huta sai ya karasa cikin gari yana tsaye tana tsaye tana lissafin wannan mutumin kaf kawai sai ta hangi wannan makiwacin ci ai shi kenan ha wannan in ya san wata bai san wata ba wannan ya zo ugun na wurin ya huta haba ta dan zo ta zafi haka ta dan yi wawan zama da ya ganta shi kenan ta miƙa jiki haka tana shafa shi ba sai biya mata ba sai abin nan kuma ya zina da ita yana gama ta juya ta yi kwalliya ina zuwa ta ce wurin mutumin jirai da aka ce a kaga da rajo iko Allah ya da karo kuma yake hulɗa tana zuwa sai ta jira makiwaci na zuwa sai su zina dan nan sai ga ciki ba an karaba sai ta haihu ke wannan dan fata ce guraidi shine aka jefa ashe dan iska ne ma ustazin banza ne ana ganin shi da lallan wando da gemu na bursirin jaki ga duk irin wannan zagin to yayin iska ce wa mutanen kirki aka yi aka ɗebi dugogi ne da fatanya da kwan aka ce a ji a rusa masallacin tunda abin da yake a cikin shi kenan ana zuwa jureju aka shiga jureju yana sallah jureju wani ya ce kai jama'a kun ga wannan mutumin uwar shi ma fa ta kira shi ya ki ansa ba zai kira shi ansa ku kauce ku gani ha ba jure ina sallah sai ga ana jigijim jigijim jigijim jigijim yadda masallaci zai ruguzo ya faɗo sai ya fito a guje suka komake shi suka dinga duka suka dinga duka mene suka ce za ka gaya musu suka mai lagalaga suka ja shi a ƙasa ana zuwa cikin gayya ka kai shi gidan kawai na aka ce wannan fa ka ji abin nan wannan shato kudan ya shi ne ya miƙe yana fila raka a biyu ya ce ya Allah na gane matsalar abinda mahaifiyata ta ne mata ne Allah ka yafe mu wannan addu'ar da ta yi ne kaga ba salatin annabi ce ba ba fatiha kafa goma ta yi ba wani ilimi lafi da alam na shara duka Allah ka hada shi da karuwa ka hada shi bala'i da karuwa uwa haba wasa ce babban wali ma ba irin ka ba ka ji da ta mai wannan kalmar ka ji halin da ya shiga nan take ya ce ya babus ya zunguri cikin shi haka annabi ya ce ya babus kai jinjiri man abuka waye babanka yaro a nan sai ya buɗi baki jinjiri yanzu aka haifi sai ya ce ra'il zanam mai kiwon tumakan nan da awakan nan da ke huta a bakin masallacinka shine ya rinka zina da ita har aka samu ciki na ta haife ni shikenan sai aka zo aka ci a ashe gureji bawan Allah ne ka yaƙuri ka yafe mana to masallacin ka da muka rusa kuma bari za mu je mu gina maka shi da zinari da azurfa ya ce a tunda dai ku rusa mun ku kwaba ƙasa ku ƙara yi min na ƙasa irin shi wannan waliyi ne fa amma ka ji da uwarshi ta ce je ka gani ba salati ba komai ka ji ya gani jikin shi bai gaya mai ba to wannan a duniya kenan ya sa'a ya kuma gyara na rantsi da Allah kun ga duk wanda uwace take fushi da shi wallahi ba zai ga da toba in je lahira wallahi tallahi wani annaha taqifu inda qaulillahi ta'ala fihima saboda kuma ita mumina tana tsayawa a wurin maganar da Allah ya ce a daidai wannan aya da Allah ke cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سورة الإسراء آية 23 الله يكي وقضى ربك وبنجدك يوم تاني وسيا an gane ko abla dan abbas ya ce wasiya ake nufi da wannan kaza din ba yankewar hukunci bane kamar yadda wasu ke cewa domin in hukunci ne Allah ya yanke to ba fa zai wani kuma ya je bauta ma wani wanda ba Allah ba amma Allah ya mana wasiya wanda ya so ya aiki da ita wanda ya so ya ki faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah ya ma mutane wasiya ubangijin ka ya wasiyar Allah ta'budu illa iyyahu kar ku je ku ce za ku bauta ma wani abu sai shi kadai jama'ar musulmi kun gane ashe kun ji Allah ana bauta mai ne shi kadai wadin walidaini kuma ihsana game da iyayenka guda biyu uwa da uba ihsana Allah ya wasiya a kyautata musu jama'ar musulmi kun gane ya kamata iyaye ku gane Allah ya ce ne a bauta mai shi kadai ko kuma a kyautata mu Allah bai ce a bauta muku ba ba inda Allah ya ce a bauta muku jama'ar musulmi kun gane bare in mutum ya tawai da ya hango ku a ce sai ya tara takalmi sai ya yi ruku'u zai ga da kuko sai ya yi sujada jama'ar musulmi kun gani sai ga mutum ya hango mahaifin shi saboda rashin sanin me girma a addini sai ga ga mahaifin shi can sai ga yana bin gefe gefe haka kamar wani munafiki ba zai zo ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ba da hannu ba a sai ga yana bin gefe ya cire takalma yana tsutsubun na haka yana sadada a hankali wani kuma ya ciro takalman daga baya ya basta amma yana bin gefen garu ga wancan tsefa yana bin gefen garu yana dan tsugunna za a ga yana ta haka yana ta alula da ban ruwa yana ta haka yana ta bin gefe wannan shine girmamawa kana wani ruku'u kana wani sujada wannan ba girmamawa wannan ba su haƙƙin Allah jama'ar musulmi kun gane zuwa za ka yi assalamu alaikum wa rahmatullah ka miƙa hannu dan Allah muku gafara shikenan kawai jama'ar musulmi girma haka ke samarwa mutum a wurin Allah to da ka sami girma a wurin Allah da ai abin da za ka sami girma ne a wurin wani wanne ka fi so kai musulmi saboda Allah ya zo ya maka sallama wa alaikum salam ku hannu annabi ya ce duk laifuffukan da ke da kuka yi wa Allah sai ya kakkaɓe zube a wurin kamar yadda bishiya in ta bushe iska ta taso take kaɗewa gaba ɗayanta ɗan kana zuwa ya assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam kuka yi hannu shikenan kawai duk laifuffukan da kuka yi sai Allah ya kaɗe shi ba samu matsayi da girma a wurin Allah ba to amma sai ya ganka sai ya ganka yana ɗanya haka yana wani randa bawun shikenan kana wani firjikin kuma kana kau da kai ina baba ina kwana kana wani malam ina wajen rabu wai kai babba inna lillahi wa inna ilaihi raji kaji bayan Allah to ina girma bayan ya zube a wurin Allah saboda haka iyaye ku sani Allah ya ce game da ku a yi kyautatawa ne Allah ya ce in ma yablu in dakal kibar ahaduhuma ko dai in an yi sa'a ɗaya daga cikinsu ya manyanta tare da kai aukilahuma ko su duka biyan su manyanta ga su tare da kai jama'ar musulmi kun gane kuma ka gane cewa ma haka ni'ima ce ta Allah da ke ma wani wani yanzu tun yana karami iyaye sai su mutu bai da wanda zai je ya ce baba iya kai min addu'a mama iya ke min addu'a shi bai da wannan jama'ar musulmi kun gane ba wanda zai kyautata ma a ce wannan shi ya haife shi babu ba wacce zai kyautata ma a ce ita ta haife shi to Allah ya maka albarka Allah ya tsare mana kai Allah ya kai ka lafiya da uwarka ke maka wannan ai zaka ji daɗi to wani fa wallahi tallahi bai da uwar da za ta mai haka yasa ka ji bahaushe ya ce in mutum ya rasa babba mai mai fa ka rasa uwa da uba da za ta ma faɗa to idan ka ji wani uwar shi ta tsugunar da shi tana mai faɗa to ka je ka tsugunna a gefe ka ji me take ce mai kai tunda ta ta mutu sai ka zo ka tsugunna tana ce mai kai kaza ka ji wani eh kai kaza ka ji wani eh shikenan sai ka ce to da uwa ta na ni ma kaza ta ma abinda ta gaya mai sai ka dau matakin kai ma zuwa kai aiki da shi kin ji mumina jama'ar musulmi kun gane ko Allah ya kyauta wa alaikum salam na'am
sai
na ba su daidaita ba na'am kuma ya nema musu gafara da dalilin wannan Allah zai iya yafe mai nashi to idan har mutum ya gano ya samu matsala da iyayen shi kuma har sai rasu ba su daidaita ba to irin wannan duk sanda tunanin wannan abin ya faɗo mai a rai ya keɓe ta kuka ya nuna ma Allah damuwar shi ƙwarar gaske ya zubar da hawaye hankalin shi ya rinka tashi yana tunanin to yanzu me ma kuma saran kiyama jama'a kun gani sannan ya yawaita ya tsananta dagewa yana musu addu'a domin duk sanda annabi ya ce wani cikin waɗanda suke mamata kuna kwance a kaburbukanku kawai sai a ga an ɗaga daraja wani yana tare da waɗanda suke kwance wuri guda sai a ƙara ganin an ɗaga daraja shi sai a ƙara ɗaga daraja shi shi da kai sai ya tambaya Allah menene ake ta min wannan ɗaukakar daraja sai ya ce ɗanka ne ke maka addu'a ga ya can shi ne take zuwa wurinka jama'ar musulmi kun gane ɗanka ne ke ta ma addu'a shi ne duk sanda ya ce a ɗaga darajarka to ya tsaye ne wurin yi maka wata babbar addu'a da wasu ayoyi da wasu sunaye da siffofi na Allah masu ƙarfi to shi ne aka yi wannan ɗaukaka darajar taka akan saura to sai ta yin addu'an nan ga iyayen shi ana ɗaga darajar su mewa a can Allah ya sa su ji daɗi an gane ko in an je lahira kuma Allah ya kawo wani kuma tausayi a cikin zuciyarsu in kuma Allah ya ga dama daga taskashi sai kuma ya maka wata irin gafara sakamakon wannan abin nan da dama da kai da kuma yi musu addu'o'i da wakafi da sadaka duka sai ta iyayenka Allah kyauta alaikum salam jama'a kun ga wani da ya je har da wata yarinya yana son ta bata son sai je kashi ta ya sa takobi kawai dace ta sai abin duniya ya dame shi sai kama hanya tafi wurin Abdullahi dan Abbas yana zuwa wurin Abdullahi dan Abbas sai ce ga abin da amma na damu ne shine nake cin ko in na tuba akwai abin da zan yi Allah ya fi min abin da na laifi sai ya ce mahaifiyar kana da rai ya ce a'a mahaifin kana da rai sai ya ce a'a sai ya ce tashi ka ba nuri tashi ka ba nuri duk ya ce je ka kawai tashi ka ba nuri yana tafiya aka ce a to ala ga fita malam da iyayen shi na nan menene zaka ce ya ce su kaɗai ne zan ce je roƙe su su mai addu'a Allah ya fi mai Allah ya asa amma tun da sun mutu yau kuma ina wata magana wurin ma zai bi watan mutane suna wasa da iyaye fa wallahi tallahi jama'ar musulmi na rantsi da Allah sai mutum ya je lahira duk abin da ya ma iyayen shi wallahi zai nadama saboda sai ka ga gazawarka jama'ar musulmi baka shigo duniyar nan ba sai ta hanyar su amma ka dibi ɗa wai san da ya fara wayo sai kaga kuma yana kallon iyayen shi ne kawai ba ta tsaya ba duk kowaye abokinka kaga irin tarbiyyar da duk waɗanda suka zo a matsayin abokanka komin girman su komin yadda suke ganinka da sun zo sai ka nuna ka ce gafi mahaifina ku gaishe shi wannan mahaifiya ta ce ku je ku gaishe ta suna zuwa baba eh waɗannan abokan sana'ata ne a abokan aiki na ne jama'ar musulmi kun gane amma yau zaka ga da yawa yara wai idan abokan suka zo sai su dan ta dan kakkau da kayan uban su zai gita ba su a san shine uban su ka ji fada bai haife ka ba matsayin da kake ganin kana da shi har kai abota da su da fa baka da ma baka zo duniyar ba a kun ga yanda da yara a da suke wallahi tallahi an goma kai wannan abokan shi ne suka zo fa wallahi tallahi wai shi sai ta zo ta ce wani kaza wani kaza kawai sai irin ya nuna kawai haka sai ya dan yi tsaki kawai gaba abokan shi kawai ce cikin abokai ɗaya yake cewa wannan tsohuwar na ga ta dame ka sai ce wallahi dan ta ga muna suka mata fuska ne wallahi sai ce fa yar aikin gidan mu ce fa a ga ni saboda ta ga ana suka mata fuska kuma na rantse da alqur'ani uwar da ta haife shi wannan maganar fada ne suka yi da abokin shi wanda ya san wannan matsalar a gaban mutane ke cewa ai ko me za ka faɗa kaina tunda kai ma uwarka kaza a gaban mutane fa abokin shi ke faɗin wannan maganar saboda haka jama'ar musulmi yana daga cikin girmama iyaye in dai kana girmama su kowaye a duniya ya zo jama'ar musulmi kun gane ka ce mai wannan mahaifina ne ku je ku gaishe shi suna zuwa ka ce waɗannan abokaina ne baba da ladabi su ga kana girmama mahaifinka to sun san dole su girmama mahaifinka in ba haka ba to za ku yamta zuliyoma ayyuhal mujrimuna kowa zai kama gaban shi wannan mahaifiyata ce to kuma duk wanda ke wanda zai iya karfin halin yin haka shine wanda yake kula da su amma ka bar babanka wani ya matsatsi ga nan kamar an zakulo shi futu futu baka kula da shi shikenan dole idan suka zo kakkauce ba za ka nuna shi ne babanka ba domin ka ce to ana ta yace ka amma ku Allah kyauta yanzu wannan ne baban nashi kai ka ja jama'ar musulmi kun gani amma ka yi kokari ka kyautata mahaifinka wallahi tallahi bari ku jama'a akwai wanda na sani na rantsi da Allah in ka shiga ɗakin mahaifin shi za ka ɗauka ɗakin budurwa ne na rantsi da Allah duk abin da ka san na zamani na kyautatawa wallahi tallahi haka ake a ɗakin uwa haka ya ɗauki kuɗi miliyan uku ya ba uban kawai gyara gida uban ke gaya min da bakin shi na rantsi da Allah ga su tsofaffi fa dan uban shekarar shi tasa'in da wurin takwas amma wallahi in kaga gidan shi da ya gyara ya zama kamar gidan dan shekara talatin a yau irin mai kudin nan miliyan uku dan ya bashi wallahi ta kawai gyara gidan to mun shiga ɗakin matar wallahi tallahi ba duk yar mai kuɗi da za a yi maɗaki a yau za a iya shirya mata daki irin wannan ba kuma ba ya tatsu ba kai wallahi ina ga ko dakin matar shi bai kai dakin oshi kyau ba na rantsi da Allah da ban dai san dakin matar shi ba amma zai wahala kai yanda aka shirya dakin uwar wallahi ya zama ɗakin matar shi ya kai nan babban mutum ne babban soja ne soja ne wallahi tallahi to yanzu wannan zai ji kyama da kunyar ya jari ya ce mu je ka gaida uwata amma kana bin shi ya shiga sai ya ga duk ga kudin ciwo na an kashe a bango sai in kara tun da ya gyara mata ɗakin yanzu kullum in ka je sai gaji take kamar wata yarinya sai ga tana yunkuri wai ita ma ta miƙe da ƙarfin ta haka kagin wani abin fa mutane ne ke bari iyayensu na ƙara ta kwarkwashewa saboda Allah yanzu za ka iya sa naira dubu ɗari biyu da hamsin ka sai kujeru ka zuba a ɗakin mahaifiyarka a sa kafet ko ai tailin ɗakin a gyara ai komai ita ma ta ji a alhamdulillah lallai ɗana kan ya samu arziki ko da ƙasa za ta zauna ne wani ya shigo ya ce alhamdulillah wannan ɗan Allah ne albarka jifa abin da yake uwarsa da ma'ar musulmi kun gani ha ga nemi mutanen mu yanzu ko ne duk abin da yake ya ce a kawai baba to in dai ka ji an ce a kawai baba to abin mara kyau me yasa tunda ta kusa mutuwa kai mata kyau ta ƙarfi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba dan uwa yanzu da ba ta haife ka ba don Allah za ka samu wannan abu tsakaninka da Allah bayan addini kana jin akwai wanda ya fi kamata ka kyautatawa kamata ya fi dacewa ka kyautata mata fiye da kanka to kunne ji wabil walidai ne ihsana game da iyaye Allah ce a kyautata musu jama'ar musulmi kun gane in ma ya bulughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma idan aka yi sa'a ɗayan cikinsu ya manyanta ga ka da rayuwa da ƙarfi ko kuma su duka biyun sun manyanta ga ka da rai da ƙarfinka fala ta kullahu ma uffin kar ɗayansu ya ce wani zo kai kaza ka ce kash wala tan haro ba bari ka daka musu tsawa kana ya ka wuta ne kai wuta threat jama'ar musulmi kun gani inna lillahi وإنا إليه راجعون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق كو سيكمني فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين سي الله يكمي أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا khasiri sai ce mai wali kulle ai da wancan daya da na farko da wannan nabiyin darajatu min ma'amil wali yuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun to fala taqul lahum ma uffin kakkace wa iyayenka kash ko kai musu baki babanka ya ce wani eh share mana wannan wurin ko mamanka ta ce share min kwaddaki sai ka share sai kuma ta watso na abu sai ta ce da Allah kwashe wannan ka kare sharewa sai ka kare sharewa kuma sai ta watso ruwa ta ce da Allah ɗebo abu ka goge ka ce kash to kai dan wuta ne wuta straight ka samu matsala ka ba hankali uwa ba wasa bace kin ji kebewa Allah uwa ba wasa bace jama'ar musulmi kun gane wannan ko inna lillahi wa inna ilaihi wala tanharhuma bare kuma karka daka ma iyayenka tsawa karka yadda ka daka ma iyayenka tsawa yin haka ɗabi'a ce ta 'yan wuta yin haka ɗabi'a ce ta 'yan wuta Allah ya ce wa kullahuma kaulan karima duk abin da zai fito daga bakinka ka gaya wa iyayenka ka gaya musu ne magana ta karamci ta girmama ta mutuntawa jama'ar musulmi kun gani an samu cikin magabata na cewa idan har iyayenka aka ji suna magana maganar ka ta zama sama da tasu to ya kamata a kai ka wurin alkali ya mala dabi akalla bulala goma saboda me saboda babanka na magana an ji magana ka sama da tashi mamanka na magana an ji magana ka sama da ta mahaifiyarka to a kai ka wurin alkali ya mala dabi bulala goma akalla amma to ina ga wanda zai je yana duka mai iyayen shi tsawa akwai fa a Zariya a garin nan lardin nan da zan zo uba ne mai arziki ake yadawa ko da gaske ne Allah alam bi sihati hadal qawl wai ɗaya daga cikin ƴaƴan shi na cewa duk wanda ya zo mai bishara uban shi ya mutu to ko wani kaso na musamman da zai bayar duk wanda ya zo ya bishara da cewa ne eh baban kai ya mutu to shi kenan alhamdulillah bukata ta biya zai bayar kun ji ko sai ka ji yaro kawai sai ya dalle ko ya kanne ce ya arnan na nan kuwa wai arnan na nan wai uban shi ne fa ya arnan ya boss din an gare ku kai wannan mai gadi ne har ya ke tafi wallahi uban su fa suke cewa mai gadi musamman yaran da ba sa addini ba yan boko iyayen suna da arziki kai wannan mai gadi har yau da ya ke tafi wallahi wai yana musu gadin dukiya su sun kosa ya bar wurin ya tafi lahira fa yabon musu dukiya suke ne wani kuma yana zuwa sai ce kanin shi a boston ya tashi ka ji fadan allah kamar fim a boston ya tashi ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan irin lokaci da muka samu kanmu a ciki sai dai allah na'am na'am na'am na farko da iyaye mata na'am sun yara suna kanana suna da yawan ciki na'am wannan duk za a zo karatu kai insha Allah na biyu kuma matan aure eh yawanci suna shiga tsakanin uba da mijin da ke auren uwa da mijin da ke auren su matan da matsala eh gaskiya ne wallahi a duk akwai karatu da bayan Allah nan ta yi kan matsalar nan bari za mu zo za ku ji ai akwai wasu gaɓoɓi wallahi in an zo su za ka ɗauka duk karatun da aka yi a baya samfoci aka yi Allah to shi ne ta ce Allah ya ce wa lahuma janaha dhulli ka rinka kwantar da kanka ga iyayenka watan ka rinka kaskantar da kanka a gaban iyayenka shine ka rinka kasa kasa ga iyayenka da wannan fuka-fukai na kaskanci wata a gaban iyayenka ka rinka nuna kai ba kowa bane a gaban iyayenka kai ba kowa bane kuma ko da kai ne shugaban kasa kana zuwa sai ka ce kai ina duk wannan sojojin da security nan suna wani hargari sai ce kai ba ba na fa wannan ka nuna musu cewa yanzu yana gaba da kai jama'ar musulmi kun gani akwai wani daga cikin gwamnonin da aka yi arewan nan dan uwan mahaifin shi ke gaya mana Allah yana gwamna duk sanda zai zo gidan ya ce ina zaune yake gaya maganan nan ya ce zan zauna a kan kujera amma bai taba zuwa tun dama kam ya hau gwamna bai taba zuwa ina kujera yana kujera ba ya ce da ya zo a gwamna ina zaune kan kujera na juyin duniya hau kujera ya zauna ya ce a wallahi dai akan kafe da zauna shi gwamna kanin uban shi ne fa ba uban da ya haife shi ba dan uwan uban shi yana kujera shi yana gwamna yayi yayi ya zauna akan kujera saboda waɗanda ya zo da su amma ina to sauran duk kowa zai zauna a ƙasa shi ka hau ɗin mu koma ofis ka gani hala kai ka zauna kan kujera ya wayo kalle ka kan kujera yana ƙasa jama'a kun gani ai mutane ke ja ake rena iyayensu in dai kana da arziki billahi allazi la ilaha illa huwa girma mahaifinka gaban kowa to kowa zai girmama shi amma mahaifinka na towa sai ka bata rai kawai ka dan kau da kai ana gungumi kana cewa zai zo da mutane kuma sun ji ka kana faɗi wai zai zo da mutane shi kenan wallahi tallahi baka nan yana turara a alaji ai bai nan kawai alaji bai nan fa kai ka bada da tun kan baban ka ya zo tun da sun ga yadda kake mai eh alaji fa bai nan bai nan alaji ba sai ka karo so ba jiki kawai kai Allah kyauta ai mutane ke ja ana wulakanta nasu to Allah ya ce mina rahma saboda tausayi wa kullum ka rinka addu'a ga iyayenka kana cewa rabbi rahamhuma Allah ka tausaya musu Allah ka dukan su kama rabbayani sagira kamar yadda su ma suka tsaya suka tarbiyance ni ina dan karamin yaro Allah ka tausaya musu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka dukan su ka rinka wa iyayenka addu'a kuma duk wanda ke kyautata ma iyayen shi to Allah zai bashi mai kyautata mai dan kamata dinu ta dawo jama'a musulmi kun gane duk wanda ke ma iyayen shi addu'a wala zai same mai addu'a duk wanda bai kyautata ma iyayen shi bayan da za a yi Allah ya bashi ɗaya kyautata masa an gane ko duk kuma wanda ke ma iyayen shi addu'a Allah zai bashi ɗaya da za su rinka mai addu'a to jama'a mai kamata mu tsaya insha Allah karatu sai na gaba فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ranar talata da ta wuce mai karatu ba malam awal ne ya dawo amma Allah so wannan talata za mu zo mai karatu an daidaita matsalar za a ci gaba da karatu na bukhari da aka saba a can unguwarmu da ranar watan asabar da lahadi bayan isha'i wannan ke cewa mutum ya samu tahiya a sallar juma'a zai kawo raka'a biyu ne ko a zahar zai yi to a nan ku karanta watan tirmidhi na ahmad shakir su kansu an samu cikin sabai matsala na fahimta kan wannan kabiyar wasu na ganin cewa in dai kamun a sallame ka samu to kawai a juma'a ka za ka yi wasu na ganin a'a tun da dai an ɗago daga ruku'u sai ka canza kamar da ita azhar to wallahu ta'ala alam ka bambance min waɗannan kalmomi da annabi ya ce fa man ittaka shubuhat faqad istabra'a li dinihi da kuma wa man wa man waqa fi shubuhat waqa fi haram abinda ake nufi da abubuwa na shubha wanda annabi ya ce wanda ya kiyaye su ya kubuta da addininsa to wanda ko ya fada cikin shubha to zai samu kai cikin haram to ina jin yana magana ne akan shubuha da abin da yake haram wata abin da yake mai shubuha shine abin da in ka kalla baka isa ka ce halas bane kai tsaye kuma kai tsaye baka isa ka ce haram bane jama'ar musulmi kun gane misali kai ne yanzu muka aike ka ka je ka karɓo mana dukiyar masallaci wurin wani kana zuwa sai bayar sai kuma ya ce maka ga kuma wannan kai na baka to kana dawowa sai ka haɗa wanda ya ci ya baka da na masallaci ka dawo da shi da za ka je ka ci to ba isa ce ka ci haram ba amma ko ba isa ce ka ci halas ba dan annabi ya faɗa kan cin irin wannan kuɗin ya ce dan me baka zauna gidan uban kai kawo maka ba sai da muka aike ka ne zai baka tun da dai mu muka aike ka ya baka to ka haɗo mana shi to amma in ka ci ka ci haram ya ce ka ya ba kun gani to wannan shi ne ake cewa abu mai shubuha da mutum ya kamata ya taka tsantsan da shi jama'ar musulmi kun gane wannan ko da yawa mutane ya kamata a ce su kiyaye game da irin waɗannan masail ɗin yanzu kana zaune nan cikin masallaci ko kana zaune bakin masallaci ana ɗan fenti ya barkanku da ake barkanku ya tsare ka a wuri ya kyau sai ce da Allah ga wannan sai ya wuce shin kai ya ba ko masallaci ya ba to wannan abin yana da shubaha duk wanda ya ce masallaci ya ba shi dai bai faɗi ba kuma duk wanda ya ce kai ya ba to ya gana aiki ne a masallaci ka sani ko ya ba ku ne saboda a sa a cikin aiki jama'ar musulmi kun gani to ya kamata a ce mutane suna taka tsantsan da irin waɗannan abubuwan masu rikita rikita da rikici an gane to ita shubha ita ce irin wannan abin da kai tsaye baka isa ka ce haram bane ko halal to amma duk mutumin da ya makale musu to in Allah so sai kaga ya koma yana cin haram shi yasa annabi ya ce wa mawaqa fi shubuhat wa qatil haram duk wanda zai sa kanshi cikin cin abubuwan da suke masu shubha ne to in Allah so ko sai ya fasa maka cikin haram annabi ya ce ai kamar mai kiwo ne a bakin iyaka in dai bai bi a hankali ba ya matsa ya nesa nesa da bakin iyaka gona to kamun ya ankara wata tinkiyar ko akuyar ko wata sanuwar ta fada ta fara ci to shi kina an ci haram jama'ar musulmi kun gani saboda haka akwai abubuwan da suke masu mugun shubuhani wanda za ku ji malamai na magana a kansu misali mutum ne ya je ji wa'azi wani malami ya ce a yi sa rana aure ne ana sa rana tsakanin shi da wata yarinya kawai sai zai ci gaba cikin mushe ta wata biyu aka zo aka daura aure ashe ciki ya shiga to ana wata biyar sai ta haihu ana wata bakwai sai ta haihu kaga takwas tara sai a rinka kai komo to yaya to yanzu irin wannan dan sai a ce da shubuha a kansa asali dai in ya sani to dan nan ba da bane an kuma ya haram to amma wani ne ya wa'azi cewa haka ya halatta sai ya dauka ya bi to sai a ce dan nan akwai shubuha kai tsaye baka isa ka riskar da shi da ya'ya ba ko baka isa ka kore shi ba to akwai abubuwa irin waɗannan wanda su ne masu shubuha mutum ya je ya sadu da ita saboda irin waɗancan maganganun malaman kai in ka je sai ka ce ba daidai ba ne kaga irin wannan eh yana da shubha ka ba a hankali to sai wani ya zo ya ce eh ai ba daidai ba ne to sai ya je ya ci gaba to ya haram zina yake yi kuma to ita zina kai tsaye ita ce haram an gane ko Allah kyauta wannan kuma ya ce da Allah muna neman addu'a a wajen ‘yan uwa musulmi ina da bukata ina da bukata salamu alaikum to jama'a kun ji da Allah duk wanda zai addu'a sai ya sa shi a ciki ko kuma ya sa ta ciki ya matsayin kishiyar uwa wurin biyayya da kyauta watan wurin biyayya duk ɗaya ne amma wurin kyauta ko uba ba ka haɗa shi da uwarka ba ma kishi uwa ba ubanka ma ba za ka haɗa shi da uwa ba wurin kyauta tunda manzon Allah nan ya ce a bambanta yaro ne zo da miliyan hudu sai ya ce bari ya ba da ɗaya sadaka a bari wa ya fi dacewa a duniya in kyautata ma da miliyan ɗaya annabi ya ce kawai ma ya fi kai je kai mata
baban nan
sai ce to manzo Allah kuma ga wata ya kamata in ba da ita ita ma wa kake ga ya kamata in ba duk duniya ya ce kai mata da ya ƙara ɗauko ɗaya ya ce manzo Allah ga wata wa duk duniya ka ya ce kai ma maman ka ne ya kai mata da ya dawo ce to manzo Allah ga wannan wa ya kamata in ba ya ce annabi ya ce to to kai baban ka yanzu tunda an yi sabi uku ba ba shi ba to na hudun kai mai Allahu Akbar
amma halar da uwa ke da ɗa in an kasa goma an kasa ta hudu ba ɗaya uba ya ɗauka ba uwa na ɗauka ta uku ko an maza ne mu ne muke fari wahalar da uwa ke da ɗa in an kasa wahalar hudu uba ɗaya ke ɗauka to in ku aka ɗa ya samo kuɗi to a kasa hudu ya ba uban ɗaya ba ta uku kuma duk bala'in da zai bi haka annabi ya ce a yi kuma baba in mai hankali ne kai ne a to ma tsine ba za ta buga ai jama'a muna tunatar da yan uwa ga wannan flat cd an fi ina ganin ahlu sunna a najeriya sun yi rashin da za a daɗe ba ƙara samun irin wannan rashin ba dan rasuwar shi in ka san shi rasuwa ce irin ta malam ja'far amma kuma malam ja'far ba da tijama ne irin shi kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hikima wurin wannan bawan Allah da sanin karatu Allah da ya gafarta mai kaga da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in zai yi ga ɗayan ku ya mutu a waɗannan haramai din ya haɗa addu'a annabi ya ce in zai yi ka mutu a maka ko madina ka je ka mutu can ko kudus to domin watan akwai falala imamul bukhari habbabi ya kulla aka haka yi akwai falala mai girma to kage yasa a cin yi mutu shi kuma ana aka mai sallah ka'aba kuma a ta aka rufe shi Allahu akbar yanzu kana kallon wani ya je mutu a inugu sai ka ji gaba na faduwa sai ya gwammace a ce a nan ya mutu nan fa da a ce a can ya mutu to ina ga a ce a makka ka mutu dan Allah ko a madina wanda manzan Allah ya ce munafiki zai iya zamanta dan ya ce almadinatu kalkir yanda ka san ziga zigi haka madina take duk wanda munafiki ne wallahi zai iya zaman cikin ta zaka ji ta dame shi to akwai kuma Sheikh Garba dan yaya akwai Malam Ibrahim Mustafa akwai Dr. Ahmad BUK Bamba akwai Sheikh Jafar Adam wanda ya rasu marigayi akwai Isa Ali Ibrahim Fantami akwai ibn Usman akwai Albani akwai Abubakar Jiro Argungu akwai Kabir Gombe akwai kuma abdulhab gwani bauchi akwai bello yabo akwai abrazak haifan akwai abubakar kacalla ga su nan dai malamai ne guda hamsin lakcocinsu kan wannan matsalar kuma daga nan in dai kaji kaji fa ma za ba adal haƙƙi ne in dai mutum na neman shirya to ba wata shirya bayan abin da zai ji anan sai dai bata sai dai ban san kuɗin shi ba shi ma ko nawa ɗari biyu da hamsin ne kuma jama'a nan za mu tsaya insha Allah karatu sai na gaba fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum jama'a ta bidin majid اللهم أيدينا إليك لا ترد خائبين توصلنا إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى توصلنا إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم muna tawassuli da waɗannan sunaye da siffofi naka ya Allah ka karɓa addu'o'inmu da ibadunmu Allah ka sanya mu cikin bayan ka waɗanda in sun roƙe ka kake ansawa idan da abin da ka san muna yi wanda zai ja in mu roƙe ka ba za ka ansa ba Allah ka samu bari Allah kuma ka anshi addu'o'in mu da ibadun mu gaba daya duk wanda ke da wata bukata cikin mu nan na alkhairi Allah ka biya masa duk wanda ke da bukata cikin mu nan wanda ka san ba alkhairi bace Allah muna roƙon ka canza mai da alkhairi Allah muna roƙon ka masu neman admission Allah ka ba su masu neman aikin ne Allah ka taimaka masu fuskantar jaraba Allah ka ba da sa'a waɗanda suka yi kuma Allah ka sa'a ci Allah ka ba da sa'a masu neman aiki ko sana'a Allah ka taimaka Allah ka ba da sana'ar ko aikin masu neman mata na aure kuma Allah muna roƙonka ka taimaka musu mazaje mata kuma masu neman mazajen aure Allah ka zo musu da shi dan matan mu